الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلهم سواء ومن ابتغى على ذلك الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وآمن المشركين
إن أول بيت إن أول بيت وضع للناس الذي بقربة مبارك وعلاه للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta talata 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah wanda yi daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam kafin mu ci gaba da karatu akwai tambayoyi kamar haka wannan yana tambaya salamu alaikum da fata an sha ruwa lafiya malami ake yin istihara istihara ita ne wanda hadisin nan da ya koyar mana allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka allahumma inna inna inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika har zuwa karshe wannan istihara da ake yi idan mutum yayi to duk abun da ya sa a gaba idan ya yi da wannan niyyar to in Allah ya yarda Allah zai fitar masa da hukunci akan wannan istikhara din da ya yi idan abun na yi ne zai ga Allah ya sa abun ya kankama sosai idan abun babu alheri kuma Allah zai fita sha'anin abun kuma zai ga abun ya watse wannan shine abun da ake na istikhara wallahu alam tambayar ta biyu yana tambaya cewa a wace addu'a ake yi a sallan asuba raka ta biyu ana karanta al-qunut ne inda yana fahimci tambayar sa Allahumma inna nasta'inuka ko wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka har zuwa karshe shi ake karantawa wannan sai ya nemi malamin da ya fi kusa da shi ya koya masa saboda irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ba su kai matsayin a ce an turo tambayansu a nan ba saboda kullum ne sai an yi yana da kyau mutum ya nemi malami yana dan bitan karatu gwargwadon hali Allah sa mu dace assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya ina so a jan hankalin mutane game da muhimmancin sallah a sallama a addinin musulunci abin da yasa na yi wannan magana wasu iyaye ba sa yi wa 'ya'yansu wato haka ba sa koya wa 'ya'yansu yin haka ɗin saboda haka ita sallama ita ce wacce take ta 'yan aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa warasana lana tabawwa min aljannati hasuna sha'u fa ni ma'azul amin har zuwa inda ake cewa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin sallama dama na 'yan aljanna ne tun a duniya kuma ake so a koya kuma kusan dole ne yin sallama a koya wa yara kuma mutane suna yin sallama idan mutum ya zo zai sallama Qur'ani ya gaya mana ya yi alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha ubangiji ya ce ya koran daukar imani kar ku shiga wani gida wanda ba gidanku ba sai kun yi nemi izini kun yi sallama akan mutanen gidan har ma wani wuri Allah yake cewa idan kun yi sallaman idan ba amsa ba to ku koma in ma an ce ku koma ku koma wa in kila lakum urji'u farji'u to idan a, an yi sallama ana buƙatar sai an amsa saboda haka a koya wa yara yin sallama shine muhimmi kuma yadda muke sallama yanzu ba haka ake buƙata ba mutum yana shigowa yana sallama ba haka ake yi ba kuma duk wanda za ka shiga kansa in dai ba ɗakinka ne a rufe ka buɗe ba kowaye za ka shiga to ana buƙatar kai mar sallama wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yanzu ko mahaifiyata idan zan shiga wajenta sai na mata sallama manzon Allah ya ce atushibbu an taraha uryanan annabi ya ce kana so ka same ta tsirara ne saboda ɗakin ka wajen sakewanka ne aiko to in ba ma sallama wajen sakewanka kuma ba yadda ba za ka zauna ɗakin ka ba to shi yasa har mahaifiya sai ka mata sallama sannan yadda ake sallama idan ka yi sallama ba ana sallama ne za a shigo ba kawai in ka zo ba kuma he ka leko ba daga inda ba ka ganin cikin gidan za ka yi sallama assalamu alaikum in ka ji shiru ka ƙara na biyu assalamu alaikum in ka ji shiru ka ƙara na uku assalamu alaikum idan ba amsa ba ka koma in ji Allah amma assalamu alaikum assalamu alaikum gidan ba kowa ne assalamu alaikum wannan ba koyarwar musulunci ba ne sannan in ka yi sallama aka amsa sai ka tambaya in shigo ne ba kawai da an cewa alaikum salam kawai sai aka ka kunno kai ba sallama ba ta yi amfani ba ke ai sallama notice ne in ma mutum yana cikin wani abu zai dan kikin tsa tunda duk wanda yake gida yana so ya sake to saboda haka haka ake yin sallama a cikin musulunci a yi sallama sau uku in ba amsa ba in ji Allah ka koma haka ake bukata Allah sa mu dace tsora ka koya wa yara sallama abu ne wanda yake muhimmi kuma lamari ne wanda yake muhimmi sannan a musulunci kuma haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa guda biyar ne a cikinsu akwai amsa sallaman mai sallama da sallaman mai sallama da amsawan wanda aka yi wa sallama dole ne in musulmi ya ma sallama kamar yadda manzo Allah ya ce wala dullukum ala shay idza fa'altum tahabbtum da manzo Allah ya kirga yace sai afsu salama bainaku annabi yace kuna sallama tsakaninku ita ce kuma kalmar yan aljanna yan ka samu mutane zaka wuce kai mai tafiya a kafa kai zaka musu sallama idan kana tafiya a kafa wanda yake kan abun hawa shi zai ma sallama idan mutum biyu sun haɗu da mutum ɗaya to mutum ɗaya ne zai musu sallama idan mutum biyu sun haɗu da mutum uku to mutum biyu ne za su yi sallama idan mutum ya zo ya tarar da wani a zaune shi zai mar sallama to haka dai musulunci ya tsara duka wannan ma'anan sallama assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku ma'ana ba cutarwa tsakanin mu kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam ko kuma kana iya yin an ce ma assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko ku mayar da ita ko ku amsa da abin da ya fita Allah ya samu dace mai tambaya na gaba yana tambaya ke cewa da fata an sha ruwa lafiya ni ne a na sayi wani lemu na sha sai aka ce wanda lemu a kamfanin da ake yin sa kamfani ne wanda ake yin giya kuma na riga na saya na sha yaya abun yake to tun da ka riga ka sha kuma ya riga ya wuce in kuma kamfani ne wanda ake mu'amala da giya in har ka sani to karka saya in baka sani ba kuma shikenan dama Allah baya kawo mutum da abun da bai sani ba ina fata an fahimta yawa amma tun da ya riga ya sha babu komai babu laifi a kansa ai bai sani bane amma daga yanzu idan ya sani cewa lalle ana mu'amala da giya a kamfanin to in dai hankalinsa bai ma'ana in dai ana mu'amala ba so ai mu'amala da abun da yake da alaka da giya kwata kwata kwata kwata in dai abu yana da alaka da giya kwata kwata haramun ne musulmi ya yi amfani da shi yanzu ko tebur ne ake ɗora giya tebur kawai ana ɗora giya haramun ne musulmi ya aiki da tebur ɗin ko buhu ne ake zuba mara abun da ya shafi giya haramun ne ya kai aiki da buhu in ka sani amma an baka sani ba kuma akwai uzuri a ciki saboda babu abun da Allah ya tsine wa kamar sha'anin giya shanta Allah ya tsine wa mai shanta Allah ya tsine wa ɗan dakonta Allah ya tsine wa kwalban da aka sa a cikinta Allah ya tsine wa kiret ɗin Allah ya tsine wa inda aka ajiye ta wadda an zo da aka abace wacce take da masifa Allah kuma ya kiyaye da tambaya na gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum a yake cewa tambaya ta yi da fatan an sha ruwa lafiya mutum da aka mai rasuwa idan an ce ya haƙuri sai ya ce haƙuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ita wannan tambaya ya za a ce mata to in an ce sai haƙuri sai manzon Allah dama ai ba wanda ya kai manzon Allah haƙuri to me kake tambaya ciki in ka zo an ce ya haƙuri ka ce to alhamdulillah in ka zo ka ce sai ma'aiki shi kenan wannan ya kai alai ana tambaya akan sa ne muna da aiki ne yayi mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum ina maka fatan alheri malam daga hamayero a sa ne addu'a to mu maka samu addu'a dukan mu Allah biya mana bukata mai tambaya na gaba yana tambaya ke cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam an bawa mata addu'an da za su yi su samu miji na gari mu maza ba a ba mu addu'an da za mu yi mu samu mata na gari ba to ba to ba laifi insha Allah za za a ba wa mazan ma abin da yasa ake ba wa matan ai sun fi turowa ne saboda sun fi damuwa da auren fiye da maza eh ita ce ai maganar gaskiya tun da muke ai ba namijin da ya yi ko sai yanzu kuma ba aiko ba addu'a saboda tana da arha kawai sai a baya ko yawa tun da su mata sun aiko an ba su amma yanzu tun da ya aiko wataƙila sai a bayar ko yawa idan mutum yana buƙatar samun mata ta gari ko da yana kan neman ta ne in Allah da inda da akwai matsala Allah zai canza mar inna anzalnahu ake yi dubu daya namiji kenan inna anzalnahu dubu daya kai ka kara kai ka kara in Allah ya yarda ba za ka aure wacce za ka ce kai ina nake kallo ne tsautsayi fa ya same ni insha Allah ba za ka faɗi haka ba da alfarma annabi mai tambaya na gaba na ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya washe shine addu'a ta ta kama ni har zan sake maimaita ta sai yake cewa salamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce a kamar haka don Allah malam ina son ka min bayani akan hadisin ganin annabi Muhammadu shin a cikin hadisin akwai inda aka ce fasaufa yarani zahiran ko dai babu kuma ina son malam ya min ƙarin bayani wadda ya ruwaito hadisin da littafin na gode to shi kenan insha Allah za a yi ma amma ba yau ba za mu samu lokaci na musamman mu yi magana akan ganin manzon Allah wasu ba su yadda ana ganin annabi ba saboda su ba sa gani kuma in ba ka da kuɗi a banki ba ka da kuɗi a bankaɗe karka ce kowa ma bai da kuɗi idan kai ba ka ganin manzon Allah karka ce ba ganin manzon Allah ana ganin annabi har yau har gobe har jibi har alƙiyama ta tsaya in ka yadda ana ganin Allah da wataran za ka gani in kuma baka yadda ba za ka gani ba saboda ka insha Allah za mu kawo hadisan da kuma waɗanda suka ga manzon Allah tun daga kan sabon annabi tun daga kan sayyidina Usman sayyidina Usman ana gobe zai koma ga Allah za a kashe shi yana azumi aka kashe shi ana gobe za a kashe shi ya ga manzon Allah a ru'uya a mafarki annabi ya ce za ka zo gobe ka yi buɗe baki a wajen mu ne ko za ka yi buɗe baki a can ya ce zan zo wajen ka in yi buɗe baki ya rasu lallai ana ganin manzon Allah akwai matan annabi da suke ganin annabi yadda zatan ba a mafarki ba yadda imamu su ya kawo amma insha Allah saboda abu ne wanda yake buƙatar dogon bayani za mu yi bayanin sa insha Allah idan mun samu lokaci gobe zuwa jibi insha Allah mai tambaya na gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya yake cewa a ayan da aka bayar ta rabbi anzil na rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allah ya saka maka da duniya da lahira haka ake karanta ta eh akwai gyara ba yadda ka rubuta bane rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ne lin lamun ne ba nin bane domin kai nin ka rubuta munzilin ba munzinin ba Allah za a dace. Rabbi an zilni, an zilni, an zilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilila. Ana mu duwa mana mana aya ta nawa ne sai mu ga musu suran da ayan saboda a samu sauki. Saboda faɗan aya da sura ɗin dama karatun satan amsa ne. dama karatun za ta amsa ne wanda ya haddace qur'ani baya buƙatar aya baya buƙatar sura kawai janta zai to amma yanzu da yake karatun yan da barbaru sun yawa ya ce sura ta kaza aya ta kaza shikenan an zawwaje maka amma abin da aka haddace shi kawai za a ja hayan ne sai kowa ya je ya kokari ya duba amma za mu nuna insha Allah sai mu faɗi da ya ciki mai tambaya na gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi da fara da fatan sha ruwa lafiya malam yake cewa tambaya ta ita ce ina jin a daɗin tafsirin ka musamman wanda aka sa gidan rediyo a yau wato jiya kenan ya rubuto to shi kenan fatan alheri yake mana mu muna mana muna masa fatan alheri Allah ya mu dace akwai tambaya guda ɗaya ta ƙarshe insha Allah a ƙarshe za mu yi ta a ubangiji tabaraka ta'ala yace bata sai mun ga tashi a a cikin suratul nuri dai ba tana cikin suratul suratul mu'minin sura a ba ita bane ga ta nan suratul mu'min suratul mu'min aya kuma ta talatin daidai aya ta ishirin da tara aya ta ishirin da tara a suratul mu'min aya ta ashirin da tara ita ce ayan da duk wacce ta rike tana maimaita adadin dubu goma sha biyu in Allah da idan tana yi tana maimaitawa Allah zai bata miji na gari kuma cikin lokaci da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah za mu dace a za mu tashi akan aya ta 96 a cikin suratu Ali Imran fadin Allah tabaraka wata'ala inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fi ayatin bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ubangiji tabaraka wata'ala ce inna awwala baitin sani farkon daki wubi'a lin-nasi wanda aka sama mutane shine lillazi bi bakkata shine ɗakin nan da yake garin bakka bakka shine makka ƙur'ani Allah ya kira shi da makka ya kira shi da da bakka inda Allah ya kira ƙur'ani da da makka shine faɗin Allah huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an asfarakum alayhi nan kuma Allah ya kira ta da bakka li'annaha wato tabukku a anakar jababiya ce domin ana tattake kaskantar da wuyan duk wani mai girman kai idan ya shiga sai Allah ya mai da shi ba kowa ba idan ya ce zai yi wani abu a garin makka shi za ka kira ta da bakka kamar yadda malamai suka faɗi to shine lillazi bi bakkata mubarakan farkon daki da Allah ya ajiye shi ne ɗakin da yake garin makka wanda yake mubarakan mai albarka sannan wannan shi ne bihi ayatun bayyanatun maƙamun ibrahim kuma a cikin wannan ɗaki ko a cikin wannan gari na bakka akwai wato ayatun bayyanatun akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu a cikin ayoyin maƙamun ibrahim akwai maƙamun ibrahim ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa man dakalahu a wahuda lil alamin ko cewa lillazi bi bakata mubarakan wa hudan lil alamin shi wannan daki ko kuma wannan gari na bakka wanda Allah yake cewa akwai wannan daki a cikin sa daki ne wanda yake hudan wato mubarakan daki ne mai albarka sannan daki ne kuma wanda yake wa, wa hudan daki ne wanda yake da shari'a lil alamin ga talikai a cikin wannan gari kuma fihi ayatun bayyinatu akwai ayoyi na Allah bayyanannu a cikinsu maƙamu Ibrahim akwai maƙamu Ibrahim. Wa man da kalahu duk wanda ya shiga wannan wannan gari kana aminan ya zama amintaccen Allah. Ya zama amintacce ba abinda zai same shi. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Zuwa aikin haji ya tabbata akan mutane daga Allah, ma'ana yana cikin rukunin musulunci. Walillahi ala nasi hajjul baiti amma man istata ilayhi sabilan ga wanda Allah ya bashi ikon zuwa. wa man kafara duk wanda Allah ya bashi iko bai je ba to fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah mawadaci ne daga talikai dama Allah ya ce aje ne saboda wanda ya je shi yake da bukatar ya je ba Allah ne mai bukatar ba to idan ma mutum bai je ba Allah mawadaci ne tabaraka wa ta'ala a wannan ayoyi guda biyu da ayan da take gabanta suna mana magana ne akan muhimmin al'amari a cikin musulunci suna mana magana akan abin da ya shafi rukuni daya daga cikin rukunan musulunci dama shi musulunci mun sani an gina shi akan abubuwa guda biyar buniyar islamu ala hamsin shahadata Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamat sala wa ita'a zaka wa sawm ramadan wa hujjul bait liman istata'a ilayhi sabila abu biyar din nan dama su ne musulunci na farko tauhidi shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan annabi muhammadu bawansa ne manzon sa ne na biyu shine wato sallah na uku azumi na hudu zaka na biyar aikin haji shi yasa za mu ga a cikin rukunan nan guda biyar aikin haji shine wanda Allah ya fa- ya gama bawa manzon Allah na ƙarshe duk waɗannan rukunai hudu sun riga aikin haji zuwa sai da aka yi tauhidi sannan aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah tun a Makka tun manzon tun manzon Allah bai bar Makka ya koma Madina ba saura shekara ɗaya annabi ya yi hijira ya yi isra'i da mi'raji ya je ya karɓo sallah ya dawo da ita wannan shi ne rukuni na biyu bayan an dawo madina sai aka wajabta azumin ramadan shi ne na uku bayan an wajabta ramadan sai aka zo aka wajabta zakka bayan an wajabta zakka sai aka zo aka rufe da aikin haji shi ne da aka rufe da aikin haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi ne aikin hajjinsa na ƙarshe kuma bai ƙara wani aikin haji ba sallallahu alaihi wa sallama tsoron da ya ji Allah yake ce masa alayawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce yau na cika muku addinin ku ya rasulullahi alayawma akmaltu lakum dinakum na cika muku wannan addini wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'momina wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci nan shine addini saboda haka wannan shine na ƙarshe da aka saukara aikin haji lokacin manzo Allah ya je aikin haji shi yake kira hajjatul wada'i wanda manzo Allah ya dogo ruba a cikin ta daga nan annabi bai koma ba sallallahu alaihi wasallama ya je yayin aikin haji a zulhajji al-muharram safar rabiul awwal manzo Allah ya jira ko ya kaure koma ga Allah to rukunan musulunci guda biyar sun cika kenan shi yasa aka saukar da wannan aya kuma ba ita ce aya amma wanda ta gama sauka a Qur'ani ba ita ne ita ne wanda ta kawo wato bayani akan rukunan musulunci wato cikamakin rukunan musulunci to Allah ba mu ikon zuwa aikin hajji na albarkan manzo Allah shi wannan daki na Kaaba kamar inda Allah tabaraka taala ya gaya mana inna awwala baiti sani farkon daki wannan daki wudi alinnasi wanda aka sanya ma mutane lillazi bi bakkata wanda yake garin bakka ma'ana makka huwa albaitul ladhi bi bakkata shine dakin da yake garin makka wannan daki daki ne wanda shine farkon daki a duniya gaba daya kamar yadda Allah ya faɗa anan kafin ma wani ya san kansa kafin ma a san wani abu ko za a gina daki ko za a gina gidan kwana to dakin Ka'aba shine farkon daki a duniya gaba daya shi ne Allah ke gaya mana a nan sannan ɗakin kaba ɗaki ne wanda a dalilinsa Allah yau garin makka albarka ya fi kowane gari daga cikin garuruwa gaba ɗaya ana kiransa da ummul qura to lokacin da Allah ya faɗi wannan magana ita ɗakin kaba an gina ɗakin kaba sau goma sau goma ana gina ɗakin kaba mara'iku ne suka fara gina ɗakin kaba bayan tsawon lokaci aka samu annabi shi annabi adam alayhi salatu wassalam ya zo gina ɗakin ka'aba daga na aka samu annabi shi su ya zo gina ɗakin ka'aba akwai waɗansu wanda ake kiransu amalikawa suka zo suka gina ɗakin ka'aba akwai kuma kusayyu ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah shi ma ya gina ka'aba akwai ƙuraishawa a zamanin manzon Allah sun gina ɗakin ka'aba a lokacin ma tare da annabi aka gina ɗakin tare da annabi aka gina ɗakin sannan bayan wannan akwai waɗanda ake kiran su jurhumawa su ma sun gina ɗakin ka'aba akwai akwai abdullahi ibn zubair sahabin manzon Allah ne shi ma yana daga cikin waɗanda suka gina ka'aba na ƙarshe akwai kuma hajjaj ibn yusuf as-saqafi wanda ya ci mutuncin sahabban annabi sosai ya kashe sahabbai da yawa saboda ta'addanci irin nasa to shine ginin ɗakin Ka'aba shine wanda da ya gina ɗakin Ka'aba ginin ƙarshe zuwa yau to saboda haka shine wani mawaƙi yake faɗi bana baitu rabbil arsh eh, rabbul arsh ashrun fa khudhumu malaikatul lahi alkiramu fa adamu fashisun fa ibrahimu thumma amarikun qusayyun quraishun qabla hadaini jurhumu wa abdul ilahi ibn zubairi آه زبير بنا كذا بناء لهجاج وهذا متمم wannan sune suka gina ɗakin kaba mutum goma to anan da Allah ya ce shine farkon ɗaki a cikin ɗakunansa wato a duniya gaba ɗaya ita ɗakin ka'aba tana nan Allah ya ajiye ta ne a tsakiyar duniya a tsakiyar duniya take idan mutum ya je ka'aba da kudu da arewa da gabar da yamma da yamma daidai suke ba inda ba inda wani wuri ya fi wani wuri a tsakiya take yadda ka san cibiyar ɗan adam a jikin ɗan adam to a tsakiya take sannan ɗakin ka'aba tana seti ne da ɗakin baitul ma'amur wanda yake sama akwai ɗakin da Allah yake rantsuwa da shi wa turi wa kitabin masur fi raqin manshur wal baitul ma'amur to wannan ɗakin ka'aba din yana setin ɗakin da yake sama ta bakwai inda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake zaune yana koyar da 'ya'yan musulmi waɗanda suka koma ga Allah suna ƙanana. To ɗakin Ka'aba yana saiti da wancan ɗaki na Baitul Ma'mur. Wanda wannan ɗakin Ka'aba wannan ɗaki na Baitul Ma'mur shine wanda mala'iku kullum suke shiga cikin sa su dubu saba'in su yi wa Allah ibada a cikin su wuce. Gobe ma dubu saba'in su shiga su yi ibada su wuce. Jibi ma dubu saba'in su shiga su yi ibada su wuce. Har tashin alƙiyama ba za a maimaita waɗansu dubu saba'in ɗin ba. kar ka manta fa duk waɗannan hadiman manzon Allah ne ita ba mala'ikan da bai wa annabi salati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi duk suna yi wa annabi salati kullum dubu saba'in ne yanda kaga ɗakin ka'aba baya rabuwa da dawafi anan to haka ɗakin baitul ma'mur baya rabuwa da dawafin mala'iku a sama to ɗakin ka'aba shine ɗaki na farko wanda mun sani cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine wanda Allah ya mar umurni ya zo ya jaddada ginin daga nan aka ci gaba da ɗora ginin kafin zuwan annabi ibrahim ɗakin ka'aban babu shi sai iya shatinsa ne kawai daga babu wanda yake iya ganin shatin shine Allah ya ce wa annabi ibrahim ka je ka gina mun ɗakin ka'aba shine Allah ya ce wa isbawa na li ibrahim makana albayti Allah tushrik bi shay'a wa qahir bayti lit ta'ibina wal qa'imina war ruk'a sujud to annabi ibrahim ne ya fudda ginin ɗakin ka'aba da ya fita ginin ɗakin Ka'aba to duk wanda ya zo ya yi gini bayan annabi Ibrahim kan ginin annabi Ibrahim yake ɗorawa alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim ko mun san lokacin da ya gina ɗakin Ka'aba kamar yadda Qur'ani ya gaya mana a suratul Baqara wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to lokacin da zai gina ɗakin Ka'aba mala'ika Jibrilu ne alaihi salatu wassalam ya zo ya taho da shi tun daga ƙasar Sham ya ɗauko shi ya taho da shi ya nuna masa inda ɗakin ka'aba sha'atin ɗakin ka'aba yake jibrilu ne ya nuna masa shi ne Allah ce isba wa na libra makana albayti ne jibrilu ne ya zo ya nuna masa ya ce to ga inda ɗakin ka'aba yake ya nuna mar sha'atin ɗakin ka'aba shi kenan ya ce to Allah kuma ya masa umarni ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa annabi Ismail alaihi salatu wassalam so daga lokacin da ya zo zai gina ɗakin ka'aba shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ɗansa annabi Ismail ya girma sai ya zama larabci yake yi annabi Ibrahim kuma Ibraniyanci yake yi shi annabi Ibrahim baya jin larabci annabi Ismail baya jin Ibraniyanci kuma Allah ya ce su je su gina ɗakin tare wai zuwa wani abun nan wai zirfa Ibrahim alƙawai min albaiti wa Ismail saboda haka tunda Allah ya ce a je aiki dole a yi ba jira to suka zo za su gina domin shi annabi Ismail a nan ya girma a inda makka take yanzu a nan za ka ga jikin kaba akwai inda ake cewa hijiru isma'il a nan annabi isma'il ya girma kuma mun san tarihi da yake mai faɗi ne annabi ibrahim ya ɗauko lokacin da annabi ibrahim ya haifi annabi isma'il da annabi ishaq shi annabi isma'il ɗa ne a wajen hajara shi kuma annabi ishaq ɗa ne a wajen sarra to annabi ibrahim ya kai shekara ɗari da ashirin bai aihu ba to da ya kai shekara ɗari da ashirin bai aihu ba ita kuma matarsa Sarra ta kai shekara casa'in da waɗansu shekaru ba ta aihu ba ita ba amma daga baya Allah ya masa albishir Allah ya ce to an maka albishir za a baka ɗafa bashar nawa bi gulamin halim aka masa albishir to sha'anin Allah ita hajara baiwa ce baiwar wato sarra ce sai ta ce wannan baiwa ta ce na baka ita kai sadaka da ita ko Allah zai baku aihuwa tana ba ta tana ba ta annabi tana ba wa annabi Ibrahim hajaran sai ta dauki ciki shanin Allah ita ma sarra sai ta dauki ciki saboda haka wannan ya aibi annabi wannan ta aibi annabi Ismail wannan ta aibi annabi Ishaq to da aka aibe su sun dan fara girma wata ran sai aka samu yan matsaloli sun daga fara shigowa yayan kishiyoyi aka fara samun matsaloli wata ran sai aka yi fara tsakanin annabi Ismail da annabi Ishaq sai annabi Ismail ya doki annabi Ishaq Sara ta ce to ni da ba zan iya haƙuri ba da haka ni wannan matar ba zan iya zama da ita ba irin abun nasu na mata ba zan iya zama da ita ba annabi Ibrahim sai ya dauki Hajara sai ya tafi da ita kawai bai tsaya ko ina ba sai da ya zo Makka lokacin Makka bishiyoyi ne kawai da duwatsu babu alaman gida ballantana alaman gari balle alaman mutum shi yasa ma a can yake faɗa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ba komai a wurin kawai sai yazo ya ajiye ta a wurin shi yasa a cikin suratul baqara yake cewa warzuqa yake cewa rabbana wa ta'ala muslimin wa yazid tala ibrahim rabbu bi kalimatin wa tamma qala inni ja'iluka lin nasi imaman qala min zurriyyati qala la yanalu adiy zalimin wa yazid anna al-bayta masabatan lin nasi wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahim musalla وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والآكفين ركي سجود وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدنا آمنا سيتي هذا بلدا آمنا بيتي هذا البلد با سيكا وهذا بلدا نكرا بعد ما عرفا با ألوكة باب غريب باب غريب سيتي هذا بلدا آمنا أما تأيين نكرا با أما تأيين معرفة با to da gari ya zama gari kuma can cikin suratu suratu ibrahim abun nan cikin suratul suratul ra'adi sai muka suratu ibrahim cikin suratu ibrahim sai muka ji yana cewa wajal hazal balada hazal balada da alu da nan jaye ma'ana da, da ma'arifa kenan hazal balada aminan wajnumni wa badi anna abudal aslama to sai zai ajiye su da ita da dan annabi isma'il yana jinjiri ya juya zai tafi sai ta ce ya za ka zo ka yada mu a jeji bai kula ta ba ya za ka yada mu a jeji bai kula ta ba sai na uku sai ya ce Allah ne ya ce in ajiye ku anan sai ta ce to je ka in dai Allah ne ba matsala eh kawai je ka abunka jeji ba ba kowa kawai ya tafi abunsa to ta zauna dan ruwan da ke hannunta da dan abun da ke hannunta ya kare to sai ba ruwa to shine ta ta ta shiga cikin tashin hankali ta je neman ruwa ta je dutsen safa ta wai ko tun da kan dutse ne za ta hango alaman inda za a samu ruwa da ta je ta hau ta duba ta duba babu wani alama ta gangaro ta hau kan dutsen marwa ta duba ta duba babu alama sai ta ji wani ƙara sai ta ce ayya watakila ɗana ya halaka sai ta gangaro ta zo ta duba annabi ismail ta samu babu komai ta sake komawa kan dutsen safa ta duba ko za ta ga ruwa babu ta gangara ta je kan dutsen marwa ta duba ko za ta samu ruwa babu sai da ta yi sawu bakwai shi yasa duk wanda ya je aikin hajji ko umara dole sai ka yi abin da kakar manzan Allah ta yi eh kai ma jijjiga ta yi kai ma ya kai ka gane matsayin annabi to shi yasa ake yin sa'ayi safa da marwa ita ne ta yi to na bakwai din ne bayan ta yi kawai sai ta ji wani murya sai ta gangaro sai ta ga mutum ashe mala'ika jibrilu ne malaika jibril alaihi salatu wassalam yana zuwa sai ya buki kafansa a daidai inda annabi isma'il yake sai ga ruwa kawai sai ruwa ya bulbulo a to malaika ne buga kawai sai ya buga da ya buga kawai sai ga ruwa ya fito ita kuma ganin ruwan kawai sai murna ya kama ta sai ta zo tana tattare ruwa ka san dan adam wai kan ruwan ya kare ta yi ta tarewa ta yi ta tarewa tana zam zam zam wai cewa tsaya anan tsaya anan tana tattarewa har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha laula ajilat lakana ma'an ma'inan annabi yace in ba don kakar muhajara ta yi gaggawa ba da ruwan yayi ta burbura sai ya je ko ina a duniya to na ga kawai sai ga ruwa ta iba ta sha ta wanke danta sai ni'iman Allah ya zo domin da man ka san ba abun da yake rayuwa sai da ruwa waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy to hai ta cigaba da rayuwa daga ita sai danta to sai tsuntsaye suka gane akwai ruwa a wurin sai suka rika zuwa to akwai masu tafiya kasuwanci sai suka hango tsuntsayen da sun san cewa duk inda kaga waɗannan tsuntsaye to akwai ruwa a wajen kawai shi kenan sai suka yi ta biyo tsuntsaye sai suka zo suka tarar da ruwa su ake kiran su jurhumawa suka zo larabawa ne su to sai suka zo amalikawa afwan amalikawa sai suka zo sai suka samu ruwa sai suka samu mace da ɗa ki taimaka mana da ruwa ta ce eh zan ba ku ruwa amma ruwa ruwa na ne ba naku bane kaga yar gari mala saboda in ta bari suka kwace ruwan ana su kore ta to dukiya na ta ne idan ta yi garaje suka karbe ai kaga ita za ta koma roƙo ko ta ce na yadda ku zauna ku amfani da ruwa amma ba ku sani ruwa kan ruwa na ne suka ce ba komai to dalilin da yasa suka fara zama a wurin kenan ruwan kuma ya ci gaba da bulbula har yau ruwan bai tsaya ba kuma har tashin alƙiyama ba zai tsaya ba kuma abin da zai baka mamaki shi ruwan saboda wata kara wata mu'jiza da kuma karama na mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ruwan a iya wurin yake fita idan kace za ka yi filing din sa ma ka kashe wani wuri ba zai je ba iya inda yake fita anan yake in kace za ka ja ka kashe ko daga nan zuwa bakin tasha nan ba zai je ba ko ba zai daina fitowa ba kullum kawai fitowa yake rijiyar zanzan din tana nan kusa da inda aka haifi aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaje za ka gani duka abun yana area Ka'aba ne to saboda haka Annabi Isma'il sai ya zama ya koyi yare irin yaren su su larabci suke yi to Annabi Ibrahim kuma yana can ya ajiye su sai bayan an dade ya ce bare ya je duba gesa da ya zo zai taho sai Sara take cewa amma bai dan ka je karka zauna kai ta ce in ka je ko akan dokin ka karka sauka ya ce ba damuwa mata kenan bayan ta tafi ma ba ta nan a barta ba barta ba shi kenan ya je ya duba ta ya samu ta rasu sai annabi ismail shi ya girma har ya yi aure bai same shi ba sai ya samu matarsa ya ce yana mai gidan ki tace ya tafi farauta to akwai abinci ne ko ruwa tace a an mu mana cikin wani hali to shi kenan sai ce to in ya dawo ki ce ina gaishe shi amma ki gaya masa wato kofar ɗakin sannan tana da matsala ya canza kofar ɗakin yana dawowa kawai ta ce ai wani bako ya tana yana dawowa sai ce ba ai bako a gidan nan ba ya ji kanshin babansa ya annabi ba haka annabi ba bub da annabi Yusuf ba ma inni la ajidu riha Yusuf laula an tufanniduni ta ce ya lalle wani dattijo ya zo me ya faru sai ta ce ya ce in gaishe ka amma ya ce kofar ɗakin kan nan akwai matsala a canza sai ce to ai babana ne yana nufin ke ba matar kirki ba ce ki tafi ki bar gidan nan to ya tambaye ta ruwan sha ta ce babu abinci babu ka san akwai matan da su Allah ya jarabe su ƴan babu ne kawai da ka ga wayan su dama ka san zaka ji babu ka fara kirke in sun ganka da sun zo za su ma magana babu akwai irin su wanda ba su da godiyan Allah to irin ta ne shikenan annabi Ibrahim sai ya tafi abunsa annabi Isma'il sai ya sake ta sai ya sake aure to can annabi ibrahim ya sake dawowa ya zo ya tarar da yaya wure ya ce ya kuke ta ce lafiyar mu kalau yaya akwai abinci akwai ruwa ta ce a akwai abinci akwai ruwa muna cikin hali nima sai ta ɗauko nono da nama sai ta bashi shi yasa in ka je makka ba za ka bar nono da nama ba duk yadda take sai ka ci ka ƙoshi eh saboda kakar manzon Allah eh matar matar kakar manzon Allah shikenan ta bashi abinci ya ci ya sha ruwa ta ce na ga jikinka da ƙura bari in zo in wanke ma ta wanke mar kafa ta wanke mar kai tunda dattijo ne sai ce to idan mijinki ya dawo ki ce na gaishe shi kofar kofar ɗakin sannan kofar ta yi kyau ya lura da ita shikenan bayan ya tafi mijin ya dawo annabi Isma'il sai ta yi wani dattijo in saki tambaya kamar da ba a yi bako a gidan nan ba sai an yi bako me yace lalle yace ai kofar gidanka ya yi kyau ka ƙara gyara kofar gidan sai ce ai babana ne ya ce ke matar kirki ce rike ki shi kenan to ba annabi ibrahim ya tafi to dawowansa na uku shine ya zo tare da mala'ika jibrilu to sai zama annabi isma'il ya tashi cikin waɗannan wanda suke zuwa neman ruwa larabci suke sai zama shi larabci ya iya annabi ibrahim kuma ibrananci ya iya to sai Allah ya ce to ku je ku gina mun ɗaki na jibrilu ya zo ya nuna musu to sai suka hawa aiki kawai saboda idan annabi Ismail ya yi larabci annabi Ibrahim zai ji amma ba zai iya mai da larabci ba sai ya mayar masa amsa da yaren Ibraniyanci idan ya mayar mara amsa da yaren Ibraniyanci shi kuma annabi Ismail baya iya yin yaren Ibraniyanci amma zai ji abin da annabi ibrahim ya faɗa shi kenan shi kuma sai ya mayar masa da larabci a haka aka yi gini haka aka yi ginin aka gama kaga ai akwai wani abu da ake yanzu a duniya translator din nan ko ai akwai shi ko to kai ka ɗauka samu abu ne ya kaji inda aka faro shi kafin shi musulmi musulmi dan gata ne duk abun da ka gani wallahi akwai shi abun da ya faru a cikin musulunci yanzu in aka je taro duniya kowa zai sa nasa in ka ga dama in ka zo za ka yi bayani ka yi da yarenka sai ya mayar masa da yarensa haka abun yake ba a ganin suna sa abu translator ne ka yi yaren da ka ga dama ya mayar masa da yaren da yake so saboda kana magana da wani yare shi kuma yana ji da yaren da yake so ba wai ba sabo ba ne ya fara ne tun daga zamanin kakannin manzan Allah da kake da kai ka kake da wannan gatan gatan ainihin automatic translator eh ba sai an wahala da sa wani abu wannan ba batir ko abun nan ya baci ba za a ji ba jarar daga Allah kawai to haka aka yi ginin to saboda haka an zo ana ta gini din annabi Ibrahim annabi Ibrahim Allah sai ya kawo masa dutse wannan dutsen da ake cewa na makamu Ibrahim daga aljanna aka kawo shi aka ajiye annabi Ibrahim ya taka kansa sai ya zama mala'ika Jibrilu shine injiniya eh shine injiniya don shi yake nuna yadda za a yi ginin ba shine abun nan building injiniya ba yazo yana nuna yadda za a yi wanda ya karanta abun da ya karanta din sana architecture ko to wanda ya fara mala'ika Jibrilu ne shi yake nuna wa annabi Ibrahim ga yadda za a yi gini sannan annabi Ismail shi yake miƙa wa annabi Ibrahim ƙasa Mika'il kuma yana miƙa wa annabi Ismailu ƙasa. Mala'iku da annabawa suna taya juna aiki. Saura ga annabi Ibrahim yana kan dutse yana gini. Ana miƙo mar ƙasa yana ginawa. Ana miƙo mar yana ginawa. Ana miƙo mar yana ginawa. Saura haka idan ginin ya yi tsayi sai dutsen ya ƙara tsayi. Idan ya idan idan ɗakin ya ƙara tsayi kamar ka san ba ana sa irin hosbenci in za a gini ba. akwai dogo akwai gajeriya yi to shi wannan dutsen shi ne automatic husband shi kuma eh har husband nan an yi shi tun a can so da aka ana gini yana ƙara tsayi dutsen sai da annabi ibrahim ya gini ya kai shi zira'i talatin ginin ɗaki dama tsayinsa zira'i talatin ne kaga shi kuma dutsen ainihin dutsen da aka kawo daga aljanna ne shi kuma dutsen zira'i uku ne to an hau dutsen zira'i uku an yi ginin zira'i talatin ai ka san abun duk ɗaya goma kenan duk ɗaya goma duk ɗaya goma a haka aka gina ɗakin ka'aba da annabi ibrahim ya gina shi da annabi ismail alaihi masalam allah ba mu albarkar su to wannan shine ɗakin a taƙaice kenan da yake maganganu ne masu yawa akai saboda ka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya gina wannan ɗaki na na ka'aba kuma suna ginin ɗakin suna addu'a suna rabbana taqabbal minna allah ka karba mana allah ne ya ce su yi suna yi kuma suna yi yadda Allah yake su yi amma don a nuna mana girman Allah da nuna mana cewa annabawa sun fi kowa sanin Allah suna ginin suna addu'a Allah karba mana rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana dan kar wani yazo ya ce zai girman kai wajen addu'a don kai wasu na bilbili kai wasu hurdudukan ka ka rika jin cewa kai wani aiki to wani aiki kai dan yanzu sai in za ya jaka ai na yi kokari ka nafila kaza ne salati kaza ne hailala kaza nai kana ganin kaman kawai kai kan fa an karba an gama to ga annabawan Allah da Allah ya sa su aiki su da mala'iku suke ginin amma suna addu'an Allah dai ka karba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan muhimmancin da tawazu wajen Allah tabaraka ta'ala kenan to haka kai wannan daki aka gina shi shine anan a shehu radiyallahu anhu ke kawo mana bayani akan wannan daki cewa wannan daki shine na farko wanda aka gina annabi adam ya gina dakin da shekara dubu biyu annabi adam kenan bayan mala'iku sun gina annabi adam ya gina shi da shekara dubu biyu sai ya zamanto bayan annabi adam alaihi salatu wasalam ya gina shi da dubu biyu to sai annabi annabi adam annabi adam bayan ya gina ɗansa annabi shi su ya zo gina kamar yadda muka faɗa abun ya riƙa biyo baya ana ginawa ana ginawa har aka iso matsayin wannan gini da aka iso wanda a yanzu nan girin ɗakin kaba a kansa yake sai dai kawai a zo a ƙara ko kuskurewa ko dai a ɗanyi wani abu amma ba a ƙara ginin ba ba a ƙara faɗin ginin ba don ba zai yi a taɓa shi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo an gina wannan ɗaki tare da annabi aka yi da aka gina wannan ɗaki lokacin ƙurashawa manzo Allah bai karbi annabta ba yana da shekara talatin da biyar saboda haka da aka zo gina wannan ɗaki tare da manzo Allah aka yi aiki bayan an gama dama akwai dutsen hajarul aswad wanda daga aljanna aka kawo shi to da aka zo za a sa dutsen ne har ma in ba a manta ba a cikin sira muna karantawa aka samu saɓani wannan dutse na aljanna za a sa shi a ɗakin ka'aba wa ya kamata ya sa dutsen nan saboda abu ne na alfarma suka yi ta musu a tsakaninsu kowa ya ce ni ne wannan ya ce ni ne suka ce to yanzu abin da za mu yi mu bar sa wannan dutsen mu zauna kawai duk wanda ya fara shigowa cikin masallaci kawai shi zai sa dutsen sun zauna kenan sai ga shugaban halitta ya shigo suna ganin annabi ya shigo suka ce radina bil amin mun yarda da amintaccen Allah shi ko manzo Allah saboda hikima irin nasa ya dauko mayafinsa ya shimfida sai ya dauko dutsen ya sa akan mayafin sai ya ce to kabilun nan na Larabawa kowace kabila shugaban ta yazo shugabannin suka zo sai ya ce to kowa mu yi kama kama wancan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan wannan ya kama nan wato kowace kabila yanzu ta samu representative a ciki annabi ya ce to mu daga gaba daya aka daga aka tafi da dutsen har inda dutsen hajarul aswad yake manzo Allah ya ce nayi wannan ne saboda karma wani ya alfahari ya ce mu muka sa kowa ma ya sa har ma suka yi ta mamaki suka ce wannan irin tunani da ƙananan shekarun kan nan mu ba mu tuna wannan ba amma ka tuna wannan da aka je da dutsen iya wannan wurin manzo Allah ya dauki dutsen da hannunsa mai albarka sai ya sa shi a inda yake har yau dutsen ne a wurin eh dutse ne daga aljanna annabin ne ya sa da hannunsa duk da haka ne sallallahu alaihi wasallama to saboda haka wannan daki haka ya zama to Allah ya ce shine farkon daki kuma daki ne wanda yake mubarakan daki ne wanda yake mai albarka daki ne wanda yake mai albarka wanda wato saboda albarkansa kamar yadda aka kawo wato shi wannan daki saboda albarkansa amina ruhushu hawlahu duk wani ƙwaro mai cizo bai zai shiga maka ya cizo ba ba ruwanka ko gaga ƙwaro ko maciji ko kunama ka kan shi kawai ba wa ne daga cikin bayin Allah bai zai cuci kowa ba saboda albarkar ɗakin sannan kuma saboda albarkar ɗakin tsuntsaye ba sa iya keta saman shi sai dai tsuntsaye su yi gefe amma banda keta saman ɗakin ka abawa ne su ballantana jirgi kam eh tsuntsuwa baya bin saman ɗakin kaba saboda alfarman ɗakin sannan ɗaki ne wanda Allah ya masa alfarman da ko da za ka haɗu da wanda ya kashe ma mahaifi ba kai suka taɓa shi ba eh wanda ya shiga wa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga ya samu abinci ba abun da zai taɓa shi sai ka ga ga mutum ya haɗu da wanda ya kashe maru ba yana Allah Allah dama ina za mu haɗu kicibis sai a haɗu a kaba ko ba isa taɓa shi ba shi kuma ya ta zama abunsa a wurin ba wanda ya zai taɓa shi saboda ɗaki ne mai alfarma ba a taɓa mutum a wurin to shine ubangiji ya ce ɗaki ne wanda yake mai albarka mubarakan wa hudan lil alamin ɗaki ne kuma wanda yake shirya ga talibai fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim maqamu ibrahim kuma mun riga mun faɗa kuma inda annabi ibrahim ya riga ya taka ya gina ɗakin nan sai dutsen ya fudda shafin kafansa to wannan shi ake kira muqamu ibrahim a bayan dutsen ake yin raka'a biyu idan mutum ya yi dawafi duk sanda ka yi dawafi guda bakwai a ɗakin ka'aba to za ka dawo bayan mukamu ibrahim sai ci ɗakin bayan ɗakin ka yi nafila raka'a biyu in bai samu ba ka koma ko da daga nesa ne ka sai ta ɗakin ka yi in baka samu ba kuma duk inda ka samu a masallaci sai ka yi saboda yanayin cinkoso da ake fama da shi in an ce dole sai a bayan ɗakin ba zai yiwu ba saboda haka aka sauwaƙe saboda haka shi wannan dutse shi dutsen aljanna ne dutsen hajarul aswadi duwatsun aljanna ne shine shewa yake faɗa cikin wannan tafsirin yake cewa duk duniya babu wani al'umman da aka kawo mata kayan aljanna duniya sai al'umman manzan Allah ya kayan aljanna duniya yanzu bayan kaje yana nan hajarul aswad kai ka samu dama ma zaka taba kayan aljanna yana nan yanzu haka sai dai taba shine yake wahala saboda yanayin cinkoso to shine ubangiji yake faɗi anan kuma bayan ya ce maqamu bira wa man da kalau kana aminan wanda ya shiga ɗakin ya samu aminci inji Allah wanda wanda ya shiga ɗakin ya samu aminci wanda za mu ga cewa wannan aminci amincin nan har ila yamin kiyamata yana ne duk wanda ya shiga ɗakin kaba ya samu aminci sai ya samu ke mamaki lokacin da aka yi ta ƙaryen shekaru biyun nan wayan samu wata matsala wai sunanta coronavirus wai a hana mutane shiga harami saboda ana tsoron cuta wallahi ba cutar da ta isa ta shiga ɗakin babu wa man daga lauka na aminan fa Allah ya ce duk wanda ya shiga ya samu aminci kawai inda a ce duk duniya za a yi cutan a gudu a koma can da Allah ya ɗauke ta amma saboda kawai an tsorata an rabu da Allah ka san shi kuma Allah dama in ba a ji tsoronsa ba to za a ji tsoron abin da bai kai shi ba amma ai da kunya a ce wai an rufe kaba saboda tsoron cuta da kunya da kunyan gaske ba cutan gashi an gama kuma an gane mura ne ko ba mura bace mura ce tungu tungu mu mun dade muna yi ashe da da da ana hukunci a Najeriya a kanta da an dade da rufe Najeriya an watsa mu an canza mu gaba daya a miƙa wa Nijar da Chadi da Kamaru kowanne a basu kaso su a watsa mu tunda tungu tungu kan kowa ya san tungu tungu a amma aka zo rata wai kaga an zo wai a ɗakin Ka'aba wai ana feshin magani a Ka'aba feshin magani ko kuma kaga a raudan manzon Allah ba inda annabi yake kwanci wani ana fesa magani wai kada kamu da cuta wala abu sai baka tausayi wa man dakhalahu kana aminan wanda ya shiga fa inji Allah ya samu aminci to saboda haka bayani akan ayan bai kare ba kuma insha Allah za mu karasa gobe sai mu dora saboda muna da bashin karatun mu na jiya na san waɗansu addu'a suke ta kada cika bar karatun kuma sai an yi eh muna magana na sayar mu ta yau ta karshe dama haƙƙin mata akan mazajensu jiya mun fara cewa wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaya annabi yace ya rasulullahi tambaya ta ita ce ma haqqu zawjati ahadina alaihi menene haƙƙin matan ɗayan mu akan sa manzo Allah yace to din ha idza ta'imta in ka cika ciyar da ita har muka yi bayani haka kawai sai ka bar matanka da tuwo gabza ita ba abodin sukul take ba amma ka bata da gabza ka je waje ka ci nama ka ci hanta ka sha maltina ka sha nono ka ci indomi da kwai ka bar matanka da gabza da miyan kuka zalunci ya yi yawa wallahi da yawa maza suna yi kuma ka sani Allah ba zai bari ba ai amana ka ɗauko ta ba ka ɗauko ta ne ka wulakanta ta ba duk abin da zaka ci ka kai mata gida kuma idan mutum baya lura da haƙƙin iyalansa a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi ya ce wanda ya fi ku alheri a cikin halitta gaba ɗaya shine wanda ya fi ku alheri a iyalansa annabi ya ce wa ana khairukum li ahli ni ko na fi ku alheri wajen iyalaina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to saboda haka yace wa taksuha idan tasaita sannan annabi ya ce ka tufatar da ita idan kayi tufa kai ma wani sai a shekara ɗaya biyu uku bai dinka wa matarsa kayan sallah ba ballantana kaya kama a ce a an nan samu wata dama cikin yan watanni a nan ƙara mata ko zani ɗaya mace zani ɗaya a shekara don Allah babu zalunci a ciki in dai ba wai tsabar babu bane kake fama da shi zani ɗaya a shekara matarka sai abu ya cushe ka zo ka riga cewa matarka kazama ce kai ka mere ita kazama da ka ganta da kazanta kafin ka aure ta ba za ka aure ta ba har ma muka yi bayani ke cewa babanta ya saya mata makiri ya saya mata brush ya saya mata man shafawa ya saya mata zani ka ganta da kenta ka zo ka nema aka baka ka zo ka duka mata komai ta lalace ka ce wai matar kan nan wai kaza ma ce wai mai da ita kaza man kai ne yanzu rabon wani da ya sayawa matarsa makin tun yaushe balle turare balle shuwa mata kuma sun fi kowa bukatuwa da irin waɗannan abubuwa saboda suna fama da yara a cikin gida yara za su yi fitsari za su yi kashi kuma kai ka jawo yayan ba sun su ta yi ba sannan kai ka gudu sau da yawa namiji ɗaya ne wanda yana ɗaki a yi kashi sai ga ya toshe hanci ya fita ko ba a yi ita ta mutu kenan ba ga saya mata omo babu irin detol din nan shi ake dan sawa ya dan shigo duk ba a saya yi wa mata wannan gaskiya ba adalci bane ya kamata a gyara a lura da su manzon Allah ya ce amana Allah ya bamu kuma duk wanda ya ce amanan su Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi ya ke cewa wala tadribil wajha karka yadda ka ɗauki matarka a fuska nawa suke dukan matansu a yau saboda wulakanta mata mace ka dake ta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ke cewa abun mamaki mutum ya daki matarsa da safe kuma da dare zai ce yana neman ta abun kunya ne mata ba abun wulakantawa bane abu abokanan zama ne idan Allah ya barka kai kaɗai baka yi saka rayu ba saboda haka Allah ya baka ita dan ta taimake ka in kana ganin taimakon da kake yi to taimake ke ne kuke yi ɗaya ba zai zauna ba sai da ɗaya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun sannan manzo Allah ya ce wala tuqabbi wala tahjur wala tahjur illa fil bait manzo Allah ya ce kar ka rika muna na fuska ko yaushe ka zo a tsume wani wai shi inda ya dawo gida komare to komare me zai da komare kullun tarin biruna da tarin gashi a kai wai ciwo baya wasa kullum wai sai ka ji mutum ya taho yana dariya fa a kofar gida tana jin dariyansa amma da ya shigo gida ya zube to in kana neman malalaci wanda gidansa ya gagare shi shine wannan wai ba a musu wasa da wasa kuma na yaushe wannan duk ba daidai bane annabi yace kuma ko laifi suka yin za a kaurace musu ka kaurace musu a cikin ɗakin ba wai ka gudu waje ba wani kawai sai ya tafi waje waje kwana ya ta hira da samari har karfe biyun dare saboda wa matarsa ta bata min rai wannan akwai zalunci akwai cutarwa a ciki saboda haka lallai ya kamata a kiyaye kwarai da gaske sannan yana daga cikin haƙƙinsu su mata annabi ya riga ya gaya mana kuma annabi shine abun koyin mu sallallahu alaihi wasallama shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana cikin diwani yake cewa wa yakhdimu lil ahalina yakhsifu na alahu wa yaqta'u lahaman wa wal thawbi yarqau manzo Allah yana taya matansa ma aiki a cikin gida annabi da kansa sai ya shigo gida ya samu aiki ya musu ya ce to bari in taya ku aiki ya yanka musu nama ya musu wancan annabi fa ya taya matansa aiki da Allah yanzu maza nawa ne suke iya shiga gida su taya matansu aiki in kana ganin kasawa ne to annabi yana yi annabi yana yi kuma kyakkyawan zama ne da kyakkyawan alaka da zama mai daɗi zai kawo ka taya matarka aiki ai abun alfahari ne ka zauna tana aiki kana aiki kuna taɗi kuna wasa da dariya amma kullum kana tsume kamar an ma mutuwa wai kai boss abar ma ka zama wani abu kai ba mota ba an mai da kai wai sunan ka wai kai boss wai har ya zama yaranka ma in ka fita suna jin daɗi ba sa so ka dawo nawa aka yi wannan ka ji mutum ya dawo a tsume a tsume wai shi ba a wasa wai yanzu kai ka fi so a ji tsoronka a gidanka ba a yi sha'awan dawowanka ba yanzu duk wanda ya iya gyara gidansa idan lokacin dawowansa ya in bai dawo ba za ka ji ana tambaya ni dai har yanzu bai dawo ba saboda ana marmarin ya dawo amma idan ba a jin daɗinsa sai ka ji ana cewa ku yi sauri ba ku yi sauri ba ya kusa dawowa ko ba haka ba ne wannan ba abun kunya bane a wurinka a yi marmarin dawowanka ba a ji tsoron dawowanka ba o shi ne wani yaro babansa ya yi tafiya ya samu ya sake sosai sai ga baba ya dawo sai ce baba wallahi da kai tafiya sai na ji daɗi to da dawo fa sai ya tsawa sai ya ce sai na daɗa jin daɗi ya fi baban wayo ke ai a ganka ana tsalle ana marmari ka dawo shi ne abin da ake bukata amma ka fita ana Allah Allah karka dawo haka ne mana shi yasa fa manzo Allah ya sunnanta in zaka dawo gida har tsaraba ka sai ka kawo ai sunna ne sai tsaraba amma wani sai ya shekara bai kawo tsaraba gidansa ba wannan wani irin mugun hali ne ya kake so ka mai da gidanka haka ba a marmarinka ai ya kamata in ka dawo gida a gane ka dawo amma baka nan baka nan kana nan baka nan ka dan sayo in lokacin rake ne sayo rake in lokacin yalo ne sayo yalo in dinya ne ma sayo dinya kar ka dawo dai hannunka haka kam manzo Allah baya yi ya kamata mu koyi halin manzan Allah har nama annabi yana yanka wa matansa ba a gida mu muna yi ba ma yi mun ɗauki matanmu wani lokaci kamar abun wulaƙanci sai kaga mutum yana nan tare da matarsa ta gama mar wahala ta haifa mar yaya wallahi matar na kasanta ta yayyawa ya kamata in ƙaro wata da ya ƙaro wata in ba sa'a ba sai ya mai da uwar gidan da ya wahala da ita ta haifa mar yaya wataƙila duk sirrin gidan tana yana hannunta amma yanzu ya ɗauko wata 'yar yarinya ya auro sai ta wulaƙanta uwar gida ko ba yi wai shi ya kawo sabuwa to ka jira ita ma mu gani sabuwa ita yake zama tsoho to za ta tsufa ita ma kuma in kai haka ka ɓata gidan gidan ba zai kyau ba sai ka rika nuna wa ita karamar cewa ai babbar ba komai ba ce wani tun lokacin neman aure yake wulaƙanta gidan wallahi ina so in ƙara gidan nawa ba yadda yake ne na ga yadda kike din nan idan kin zo za ki gyara mun gidana in tana da hankali daga nan ta gane ma ku ci za ta aura Allah kuwa ta gane mara hankali za ta aura yanda ta ka zagi ta gida ita ma za ka zage ta gobe in tana da hankali to maza ku ji tsoron Allah daga ƙarshe balle ma Allah ya baka mata biyu ka ringa wulakanta ɗaya kana fifita ɗaya akan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da mata biyu yake wulakanta daya akan daya ran alkiyama zai taso da paralyze dan Allah jama'a paralyze a duniya ma paralyze din duniya me za a yi da shi to ballantana a lahira paralyze a lahira in ji manzan Allah man kana lahu imra atani fa mala ilahi dahuma jaa yawmal qiyamati yashquhu mailun to mala ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah aiki yana nan a gaban maza suna wulakanta mata kuma wallahi Allah ba zai bari ba saboda ka Allah kiyaye Allah za a gyara albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gobe za mu yi magana akan su kuma haƙƙin da yake kansu su matan su kiyaye mazajen su amma a ciki za mu ƙara shigo da na mazan saboda na mazan ya fi yawa yanzu Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ubangiji ya ba mu lafiya Allah ba mu zama lafiya in Allah ya kai mu gobe insha Allah wannan karatu za mu fara shi karfe 8 da rabi jibi ma za mu fara 8 da rabi ranar rufewa ma za mu fara 8 da rabi saboda ka 8 da rabi za mu fara daga gobe insha Allah tara da rabi za mu tsaya in Allah ya yarda kar ka dauka kamar na kullum ne ka zo kuma ka samu an tashi takwas da rabi insha Allah za mu fara saboda akwai rufe tafsirai da za mu halarta na su Malam Abdulsalam da kuma na su Malam Tijjani Kwadan saboda kuma muna son mu halarta za mu fara da wuri saboda mu samu mu tashi da wuri dan mu samu mu halarta Allah taimake mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين